أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه مولانا خليفة نولنا زاوية من البركة تجي زاوية مولمو الشيخ محمد ثالث الشيخ مالا أنبو رضي الله تعالى عنهم manya-manyan shugabanni masu albarka jagorori cikin sha'anin Allah ‘yan uwana almajirai masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam masoya shehu Ahmad Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu masoya shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu masoya dukkan halifofin shehu ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ni'imomin da za mu zauna ba mu lissafi ko bi sai ki ba za mu iya nishin su ba za mu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu wannan ni'ima ta lokaci da da har muka samu halartar wannan muhara ko wannan majalisi wanda yake mai tsada domin inda za a ambaci watan shugaba jagora cikin sha'anin Allah Maulam Shehul Islami wa Sa'adatul Anam Shehu Rahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wannan mazauni ya watan girman sa ya isa ya girman wanda Allah ya azurta da halarta irin wannan matsaloli idai mai majuna barka da lale domin inda zikirin salihina ta nazarar rahman inda ake ambaton salihan bayan Allah rahamar Allah take sauka to ya za ka ce inda ake ambaton cikin salihan bayan Allah din ma wanda ke da wata kujera ta daban na zaman sa khalifan Allah a bayan ƙasar Allah shi ne malamu shekul islam wasu alisu alam da shekul rahim wadda Allah wata baraka wata alam za su muke gode ma Allah da ya ba mu wannan dama wadda za mu zauna mu tunatar da junanmu a kan abin da ya shafi rayuwar shehu radiyallahu anhu da darussan da ke ci kuma kullum in aka kistanta wani abun da ya wuce ko kuma aka bitar wani abun da ake ciki ba magana ba ce ta labari a kan kaɗe a tashi a magana ce ta darussa duk zaune-zaunen maulidin da ake yi magana ce ta darussar rayuwar ma'aiki sallallahu ta'ala da sama don ka in an yi magana a kan maulidin shi janar da labanu ana magana babban jigo darussan da ke cikin rayuwar maulan shehu Ahmad Tijjani. Haka na ma in an yi magana akan maulidi shehu Ahmad Tijjani ta baraka wa ta'ala ana magana ne akan darussan da ke cikin rayuwar maulan mu shehu Ahmad Tijjani ta baraka wa ta'ala. Za a yi mamaki a ce ai maulidin shehu an an saba gabatar da shi a watan Rajab domin watan Rajab aka haifi shehu radiyallahu ta'ala. don haka a lokacin aka saba gabatar da maulidi to haka din ne kwarai da gaske to amma abin da za a gane cewa shehu sahibu lokacin za ka ba shehu rajab ba ne balle zan an mutum shi ya kaɗa su a cikin watan rajab a sahibu lokacin ai wuka duka baki ɗaya na shi za ka kowace rana ka ce za a yi magana a kan shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to ta yi daidai to kuma an ta sa lokaci a yi yau ma ta sha'u na illa ta sha'u haka Allah ya tsara to to kuma ina shigowa cikin masallaci ga wannan zawiya sai wani tunani ya zo man cewa yau ɗaya ga watan safar to cewa ɗaya ga watan safar za a yi maulidi shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kamar shehu ibrahim ne ya zo tariyar imanin da shehu ahmad tijani shehu ibrahim ne ya zo tariyar dan ya ce ina da imamai guda biyu imami fi zahiri a kitab wa sunna wa imami fi zahiri a shehu ahmad tijani in ka koma yabansa da narkewar shehu a cikin shehu tijani za ka gano wannan ma'anar cewa shehu ne ya zo tariyar wata shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala domin safar dinsa ya shigo yau to alhamdulillah duka dai maganan ɗaya ne ana gane shehu tijjani radiyallahu anhu da sirar shehu ibrahim da karatun shehu ibrahim ana gane shehu ibrahim da karatun shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala hadarori ne guda biyu waɗanda ake gane kowanne da kowanne in ka kalli a ce watan gauti mai irin wannan matsayi amma abin da yake cewa watan ba dandalin fana'i a cikin shehu tijani ba to da watan na suke saboda kunya na zo in fito amma na ga irin dandazon ɗan adam abin ba maso kafin yi don ka ce wallahi laula annani fanaitu الشيخ أحمد حياة النبي kaga ta annukin shi da shehu tijani yake nunawa to yanzu an ce mai irin shehu shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu to ko baka san shehu tijani ba ka gano shehu tijani ta jiki shehu ibrahim to a ce irin shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yana ta lalata ma duniya faizar ta tana nan tafi faiza na nan tafi sannan za ta zo a hannun wani mutum wanda mutumin nan ba wanda ya san hakikarsa a duniya da nagarar biya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shauki ya ke fakin shauki rai to ai kaga wannan shaida wannan tafiya ta ne ta ka gano girman shauki jani ta wannan bayani da girman shauki rai ta wannan bayani rabbi Allah tabaraka wa ta'ala mai da nake tsiran magabata ana ambatanta ne domin wa'azi don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ce wa sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma tusbihu bihi ala hikima da illa da dalili wanda yasa muke karanta maka istoshin annabawa ya Rasulullah yace ji nusan bida ma nusabbihu bihi ala watan muna yi ne don mu ƙara ƙarfafa zuciyarka ya Rasulullah akan wannan tafarki da kake kai domin ita yi wannan Allah sallallahu ta'ala da sallam shugaban halitta Allah kam sai da mulana rasulullah sallallahu alaihi Allah na karanta mai kisoshin annabawa domin ya ƙara samun natsuwa ya za ka ce ga duk wanda yake mabiyi shau tijani mabiyi shau Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala yana da buƙatar ya yi tsira waɗannan magabata mu ji yaya shau Ibrahim yake domin mu yi koyi sannan mu ƙara zage damtse akan abin da ya shafi ta arzikin mulki Ibrahim radiyallahu anhu da ka alqur'ani kullu take jira kisan da magabata kisan da magabata da ba maganar da shafa labarin ne ba a sha a karkare a tashi a darussa da ya ci za ka sai Allah tabaraka wa ta'ala da wa kullu kitabi Ibrahim wa kullu kitabi Musa wa kullu kitabi Isma'il wa kullu kitabi Idris haka ne wa kullu kitabi Maryam ta ambaci Maryam a cikin littafi kan maji wato annabi Ibrahim a cikin Al-Qur'ani kan maji annabi Musa duka dai annabawa Allah na cewa ya ambace su saboda darussan da ke cikin rayuwarsu sannan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kinsa ta ba Allah ya kinsa annabawa ga baki dai don mu san isharar da ake magana a kai makasudin da ke ciki sai Allah ta'ala ya ce ulaika alladhina hada Allah wa bi hudahum ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam waɗannan jere da muka yi maka sun fane waɗanda Allah ya ce to menene makasudi babban sako da ake aikawa zuwa cewa sanin waɗannan ne Allah ya ko Allah ta'ala ya ce fa bihudahu muqtadi kai koyi da shirye su ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne babban jigon karatun maulidi shi radiyallahu anhu kamar yadda shi ne babban jigon karatun dukkan rayuwar bayan Allah magabata jagorori masu shirtarwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma makasudi na biyu domin tacewa da mayyajewa da bambancewa tsakanin wata asamil bainal fitrati wal fadda bambantawa tsakanin hissa azurfa da tama azurfa da tama za a ga musulmin harafa ne amma suna da bambanci abinda zai bambance tsakanin dan duma da na kabewa shi ne abinda ke cikin wasan darasi ko daga cikin damsan da ke ciki domin abin da ya zara ce ta biyi bambancewa wa kullum yadda yi wasu da bilayya walayya la su kiru da mun ba kowa an yi riyi kowa sai ce na laila ne kowa na laila ne kowa na laila ne amma ba ita laila ta san nata ita laila ba kowa sai da shi ba in kowa ya yarda da laila to saboda haka shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an an zo wani zamani wanda mabiya sun yi yawa masu da'awa sun yi yawa da sauransu to yana da kyau mu riƙa yi wa junan mu bita da karatu don mu tantance tsakanin mabiya na da'awa ko bi na da'awa da masoya ko soyayya ta da'awa da wadda take tsinsa ta gaskiya wadda take san ta garya wannan tattaunawa da ita wannan rayuwa ita ce za ta nuna mana bambancewa a tsakani domin kowa zai riƙa da'awa amma da'awar wani da'awar matabbaciya ce amma wani da'awar ba ba matabbaciya ba ce don haka Allah ta baraka wa ta'ala irin wannan sai ya watan sauko da ayo alqur'ani domin su tace su mayyaze tsakanin masu biya na gaskiya da masu biya na da'awa don haka an yi ri kowa zai ce shi na annabi Ibrahim yahudawa su ce suna annabi Ibrahim ne nasara su ce na annabi ibrahim ne mushrikan larabawa su ce na annabi ibrahim ne kowa annabi ibrahim ne annabi ibrahim ne allah tabaraka wa ta'ala ya ko kusa ko kusa akwai da'awa ciki akwai masu da'awa za ka ce allah tabaraka wa ta'ala ya ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen kowa ya saurara ya ji haka allah ta'ala ya ce kowa ya saurara ya ji na farko dai annabi ibrahim ba bai yahudi ba na kaga ana tsarkake annabi ibrahim daga da'awan masu da'awa na intisabi ne kuma Allah yake wannan ita ko kuma annabi ibrahim bai da alaka da yahuda wala nasraniya kuma bai da alaka da nasara sannan can a ce ta ce wa ma kana min al-mushrikin mushrikan larabawa su ma suke cewa annabi ibrahim ne annabi ibrahim ba nasu bane domin annabi Ibrahim ba bai bai yi aiki shirka ba bai da alaƙa da shirka ko kai to tsakanin watan bayanin Yahudawa da mushrikan Laraba sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗi wane ne annabi Ibrahim sai shi walakin sai shi ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya sai shi walakin kana to me son ya saurara me son ya fi annabi Ibrahim ko shi lafiya to ya ji wane ne annabi Ibrahim kafin ya zarfafe cewa shi da annabi Ibrahim. Don haka kafin mutum ya zarfafe ya ce shi ne shi Ibrahim ne, rashin Allah mutu baraka wata ala yana da kyau ya san wane ne shi Ibrahim. Kamar yadda Allah ta baraka wata ala ke karanta wane ne annabi Ibrahim ya ce walakin kana hanifan musliman wa ba kana min mushriki. To haka nan ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya sake rabi akan irin wannan qadiya ta da'awar intisabi ga Annabi Ibrahim sai ce inna awlan nas bi Ibrahim alladhina tabu'u wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suke matantantan su bugi kirji su ce na Annabi Ibrahim ne sai ce lalladhina tabu'u waɗanda suka bi Annabi Ibrahim su ne na Annabi Ibrahim Saka wanda ya shi Ibrahim shi ne ya shi Ibrahim ba fatan baki ba. Sannan wa hazan nabi wanda suka bi annabi Ibrahim akai suka yi imani da shi a zamanin shi sai alƙur'ani ya ce wa hazan nabi. haka na wannan annabi mai girman daraja shi da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne macancancin ya dangana kanshi ga annabi ibrahim sannan ce wallahi na amanu sannan wanda za su biyo baya waɗanda suka yi imani muminai wanda suka yi imani su kuma macancanta ne da su danganta kansu ga annabi ibrahim to wannan ne alamatin misali wani wuri kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce inna ibrahima wanda ke an yi rigidi ko ba shi na annabi ibrahim ko ba shi na annabi ibrahim yahudawa nasara mushrikan larabawa da sauransu sai Allah ta'ala ce to a saurara a shi wai wane ne ma annabi ibrahim ne a saurara wannan abun haskawa ne akan makasunin wannan zama da wannan majalisi ko ko darussan da ke ciki irin abin da wannan ayoyi ke karantarwa da su haka Allah ta'ala ya ce to a saurara ni ba dai da Ibrahim yace inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun min al-mushrikeen shakiran li al-um ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamin as-salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا ولد ayin duk wanda bai san Ibrahim ba waɗannan ayoyin sun karanta wane ne na Ibrahim don haka yanzu ta so innan sifofin da awa za ta tabbata ta waɗannan sifofin saba mata da awa za ta zama ta ƙarya na farko dai in Ibrahim ka da ummat qanitan mai da'a ga Allah hanifan wanda ya kauce wa dukkan addinin da ba na Allah ba sannan wani bai kuma mushrikin bai cikin mushrikai shakirar da al'ummar mai godiya ga imomin ubangiji in ta bahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu ya shirya da shi da asirar mustaqim wa atilahu fi dunya hasanatan wa wa innahu fil akhirati lamin salihin sai da aka gama shi da aka ce to an ji wale da Allah Ibrahim to sannan sai Allah ya kuma awayna ilayka alitta bi millati Ibrahim hanifa kaga an san wani annabi Ibrahim to wannan shi ne dalilin da yasa wajibi a yi mitar wane da shi wasu islami wa sa'adu al'adam domin a tantance tsakanin da'awa matabbaciya da hawa kadiba wanda take ta kariya shi wani rayuwar da Allah ta bada su ta'ala lahu rayuwar sa gaba gida karara take kuma bayyana take sai da ya tashi ma qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ala wa man ittaba'ani قل هذه سبيلي wanda bai san wane ne ni ba wane ina matafiya ta shi ba magana da ce duka matafiya ta littafi ya kul hadihi sabili saboda haka wannan sabilin hadihi sabili za mu ɗan tattauna kaɗan gwargwadon lokaci akan abin da shehu ke nufi da kul hadihi sabili shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala shehu shari'ati wa dariqati wal haqiqa shehun shari'a shehun ɗariƙa shehun hakika wannan yankon su ne suka haɗu sai suka ba da islam domin islam shari'a ne ɗariƙa hakika hadisin jibrilu ya tabbatar mana da wannan wanda ya zo da Allah sallallahu alaihi tambayar musulunci imani ihsani dama shi ne wani abubuwan guda biyu shari'a ɗariƙa a guda uku shari'a ɗariƙa hakika islam iman islam to wannan su ne suka haɗa sai zama shehun islam kaga an ce shehun islam shehun yankwai uku ne igiya uku ta musulunci imani da islami shari'a ɗariƙa hakika to nan ne ya zama don haka nan watan tun daga yadda ya tsora al'umma a kan tauhidi ɗayan ta Allah duk abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya zo da shi shi ne shi Ibrahim yake a kai dukkan abin da annabawa suka zo da shi shi ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya zo da shi cewa wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi wa Allah tarayya wannan abin da shi radiyallahu anhu yake a kai na tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ya kira al'umma ga baki ne ya kura su zuwa ga Allah akan wannan sabili inda yake shi abin ka wani mutu tafsiri mu an asuqahu ila hadratil barri wa billahi manufata maqsudi na ga al'umma in kora su zuwa ga wato hadratul ubangiji to wannan shine kodabin korawa zuwa ga hadra da ubangiji don haka tafarki shi ibrahim radiyallahu anhu karare ba magana ne na lalube ba zancensa ayyukansa halayensa dukkan suna shaida akan tafarkin da yake akai tafarkin da yake akai radiyallahu tabaraka wa ta'ala in muka zo a fagen tauhidi shehu radiyallahu anhu ko wanda bai san shi ba in ya zo ya ɗauki littattafansa ya ɗauki maganganunsa zai san manhajin shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala yana cewa nuwahidu maulana bi ahmad al-mu'min wa bi rusuli wal amlaki wa huwa al-muhaymin mun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala mun gaskata da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku ga baki da kaga duka arkanul imani da shi ke da cikin wadannan bai to da ya ce wajen rusuli a imani da manzanni rukuni ne sannan wal amlaki imani da mala'iku shi ma rukuni ne to kaga wannan baiti daya ya tarar da arkanul imani da baki daya baiti daya ya tarar da arkanul imani gabaki da sannan wani wuri mu je na cewa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu wa qad ballagha al-hadi alladhi anzala al-malak haqiqa la shaida na tabbata Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bai da ofi tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-hadi ya isar da manzancin abinda mala'ika jibril ya ake kawo mashi na alqur'ani sabon Allah don kai wa shalla Allah la rabba ghayruhu وقد بلغ الهادي الذي أرسل الملك والذي يتيقن أن الله كان ولم يزل وإنك محبوب لديه مقرب يا حقيقة لا تكنكنت الله تبارك وتعالى متبشر تركي كما بيكشي ما سبحانه وتعالى دائما أبدا أزلي أبدي سبحانه وتعالى kuma na tabbata na yi imani ya rasulullahi abin so kake kai ne Allah ya fi so bisa ga duk halittar ta gaba gida kuma kai Allah ya fi kusantawa watan fiye da dukkan halittar gaba gida wani wuri ku jira ta rabi tu bihi sunan zamani wa dinihi wa rabbi ilahi qad rabi tu bihi rabba yace na yadda na sakankance na mi kauya gaba ki ɗaya bihi da shi tsawon zamani wa dinihi da addininsa kuma na yi imani ubangiji na mahalicci na ilahi shi da abin bauta ta azura da yusufi ji rabba hakika na yadda da shi shi da ubangiji na wani wuri mu jira shi kuma kalin tafsiri fa huwa musawwarun udabbiruhu bil haqqi wa sarbil aqwa duk wanda ke kokarin ya jawo zuwa ga Allah watan hukunta ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ke kokari ya jawo zuwa ga ɗayan tukuru watan a ukun tukuru ta fara ko ta alashi ne aƙida ta trinity ta trinity to shi ne cewa wanda lalani ke cewa wannan abin ƙayyatawa ne yana faɗi na ƙayyata shi Allah shi kaɗai yake wanda kula shirika bai da abokin tarayya da cewa maryamu Allah ce annabi isa Allah ne ko Allah na ukun alloli ne shi wani shi muka gwaro abin karyatawa ne domin ya zo da kiran karya wanda bai da tushe bai da abani sannan ya ce kudan biyu bil haqqi wa sanadil aqwa ina da gargarza wannan magana ta ukun ta ubangi tabaraka wa ta'ala bil haqqi da gaskiya shi da alqur'ani wa sanadil aqwa da kuma jingiri wanda yake mai karfi wani wuri mu jira abaina su wa tauhidi wa sunnati lati al-mustafa wa wa ansanihi tuwa yace mu mun ki komi sai kadai ta ubangi tabaraka wataala duk wani mai son ya ja mu zuwa ga wani abu yace a baina mun ki ba za mu saurare shi ba ba za mu bi ta kai shi ba siwa tauhidi sai irin ta Allah tabaraka wataala wasunnati lati da kuma sunna wanda aka ruwaito daga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kuma da wanda haka abinda aka ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ونريد من أبي الله شك أو بأحمد فاسمعوا وكل سواه مخترا كذب دعوى شويتي yanzu akwai shakka cikin Allah cikin samuwar Allah cikin kadaituwar Allah cikin bin Allah yanzu har wannan abin akwai shakka a ciki abillahi shakkun fadir samawati wal ard yanzu akwai shakka cikin sha'anin Allah shine shakku abillahi shakkun أو يحمل هو الأمر الذي صلى الله عليه وسلم إيه أبي شكا فاسمعوا سورارا يجي وكل سوى هذا وكل سواه دكا أبين با توحيدي با ba risalar manzalar da sallan ba ya ce muftarar ma'ana dukkan abin da ba alƙur'ani ba ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kiran ƙarya ne karibun ƙarya ce da'awa wanda take yanke ne ga wanda bai kuji bai asali za ka yi ta alamin ilan nahji tsawiyi ne na abudan ilahan barana la lisantin wala mashi cewa yake ta'alau ku dawo zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙen rubuta wa bangi tabaraka wa ta'ala a irin jin wancan tafarkun ba na maƙayyata waɗanda ke hukunta ubangi tabaraka wa ta'ala ko sifanta ubangi tabaraka wa ta'ala da abin da bai dace da waɗansa ba wani wuri mu ke da wa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu fa laysa lahu kufuwan bi barri ulafun shewin ce na shaida watan Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicci kuma shine abin bautan mu la rabba ghayruhu babu wani abin bauta sai shi falai sarhu kubbun ubangiji tabaraka ta'ala bai da kiri ko a tudu ko a ruwa ba bai da kiri wa anna rasulallahi ahmad nasihun faqad ballagha al-hadi alladhi anzala al-malak haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna ahmad wanda ya bi kowa gode ma Allah nasihun mai nasiha ne fakat ballaga alhaji hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirye dawa ya isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala wani wuri zai mu shehu na ja wa in sha'a qawani li hamli khilafatin likay arfa at-tauhida wal kullu mu'min yace wa in sha'a in Allah tabaraka wa ta'ala ya so yadda cikin yadda nake fata nake kauna watan qawani li hamli khilafatin ya karfafe ni akan ɗaukar khilafa na isar da sakon Allah da zama khalifan Allah a bayan ƙasar Allah likai arfa at-tauhida don in ɗaukaka tauhidi ɗayan da Allah wani kullum mu'minu ya zama kowa ya ba da gaskiya ya imani liyusima kullun nasi aqtulu ba'daha jihadan wa inni mu'minun bika muslim cewa ce har akai in ta kama watan jullun nasu mafi yawan mutane kira zuwa ga tauhidi ya sa su yi ƙauya waɗanda ba su amsa ba a kudu ma'azaha jihadan in karkace sashen su jihadan da yaƙi don tabbatar da kalmar Allah waɗanda yi mumin duka musinu ina mai imani ina mai isani wani wani alaƙar shanu an yi muhimmin muhammada wa abu gazu kufranan kanarin talaham duk fa matsayin shehu ne ke faɗa mana matsayinsa a tauhidi irin wanda shi ne wanda ba za a sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yace wa ashhadu anna ala man shahadu anni uhibbu muhammada ku shaida cewa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abghadu kufranan ina kin kafirci kanarin kalahab kamar yadda nake kin wuta mai amarbaka ahabbu ilayya min walidi ووالدي ونفسي وأهلي بل هما لي تكسب شو ينكي إنا صن من ذن الله في يد يد لكي صن ما هيدينا يد لكي صن كائنا يد لكي صن إيائنا ونفسي في يد يد لكي صن رينا وأهلي في يد يد لكي صن إيائنا بل هما لي كأجر دوكياتا إذا ما كفاك للثاني لا تكن من ذن الله في يدينا وأن الحديث ai wannan zance na shehu hadisi ne domin mazalar sallan yake cewa salakun hadisin rasul maliki ne da yake a cikin bukhari a bani ma ya rasa babu halawatul iman babin garki da natijar imani to a nan ne zan bukhari ya kawo shi cewa hadisin anas mazalar sallan ya ce salakun man kunna fihi wajen halawatul iman abubuwa guda duk wanda ya sami da kan karfi imani to sai ce na farko alaihi salatu wasalam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi bima siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi nar mutum ya ki komawa kafirci kamar yadda yake kin a jefa shi wuta to ai shine cewa yake cewa wa abghadu kufran ina kin kafirci kanarin talahab yadda ka san wuta wadda take mai habarbaka don haka wani wuri shehu rabbi Allah tabaraka wa ta'ala anhu sai ka je na wajen kafin rabbul aiki wa hum muridun wa qarrabahu qurban yahalu jinsihi wa ma walada ar-rahmanu fa huwa ghayruhu fa jalla ilahi laysa shirka mithlihi shehu in ya zano daraja da makamun sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masu girma madaukakan nan kwarai da gaske ya ce Allah ya kusanta maza Allah sallallahu alaihi kusancin da ya halu jinsi ya koru ga jinsi a sallallahu alaihi wasallam ba wata halitta wanda ta samu kusancin da maza Allah ta kusanci wajen Allah kusanci ne wata dulu ifa'i ne la dulu makanin to daga karshe saboda abubuwan suna da nauyi sai ji to hankulla su dawo wa ma waladar rahman domin shi bai tabbatar da mu akan tauhidi na cewa Allah tabaraka wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ce wa ma waladar rahman duk girma da daraja da makamuman sai da rasulullahi wanda ba mai irin su to kada dai mu tashi daga sanin wa ma waladar rahman Allah ba mai da فهو ويل فما الله صلى الله عليه وسلم باوان سنه wanda ya cika sifa ta ubudiyya wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanta bauta ma Allah domin ba wanda ya bauta ma Allah haqqal ubudiyyati shi ba ma Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kai ce fa dalla ilahi laysa shay'un ka mithlihi shi ne ta fadala tauhidi yana ubangi tabaraka wa ta'ala al'amarin da yake mama babu abin da ke kama da wato lamarin wato wani tabaraka wa ta'ala zai kama da komai komai bai kama da ubangiji a wani wuri da ce wajen hada khairun nasi adda amanatan wa mahada dinan wa bi an da makar yace manzon Allah sallallahu yayi jihadi ya ba da amana ubangiji ya shimfida addini sannan kuma wa bi an da makar sannan khalili khalili ahmadul qasim khatimul ladhi أتانا بدين ثابت ثابت القدس يركب إذ خليلي بدائنا بدائنا شين من سنة أحمد الخاتم شكمكين النباوة الذي أتانا بدين wanda ya zo mana da addini sabitul qudsi wanda yake matabbacin harkashi yarsa wanda yake kafaffe to sai jawo ya ci gaba da to addinin nan yana da rukunin menene sai ce fa arkanuhu tauhid hal ma na qa'ilun bi anna ilahi bari man yuwarriku tace ya kai mai karatun tarihi shin ka taba jin watan wanda yace Allah shi kadai ne ya zama karfi ba zai yi ba babu babu wanda yace Allah shi kadai ne wanda wala shari kalau shi ya faɗi gaskiya don haka cewa wanda yace ubangiji na abin bautata shi ne wanda ya halicce ni ya kage ni kuma shi ne tilo wanda wala shari kalau aka ce wani fara kaza ka nusalli da ya faɗi rukunin farko na tauhidi sai ya faɗi rukuni na biyu shine sallah don a san wato kul hadhihi sabili duk hadhihi sabili ne ake warwara yau ke warwara da kansa ba wani ke faɗa mishi ba da ce nusal kaza ka nusalli ma daraina shari'atan khalat min salatin qasu ashhadu ashhadu cewa yake haka na ma muna sallah ina tambaye ka shi ka taɓa jin wata shari'a saukanka daga Allah wadda ba sallah cikin ta ta ce babu ma da raina ta ne ai ba mu taɓa sani akwai wata shari'a ba halattu min salati wani ta wani ta daga sallah a ce shari'a ce a ba ba sallah a ko kaɗan fashanu ashmahu lamarin ya fi karfin haka mana ya fi haka ɗaukaka sannan ya ci gaba da rukuni na hukunci na sumu kama sabon nabiyyu na qablana وهل عاب صوما عاجل من يورثه هكذا ممنا أظني كما يجد الله تبارك وتعالى يفرلن تاشي كوتن تسوك كبالا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شيل معنى نصوم كما صام النبيون قبلنا sannan wahal aba sauman yanzu akwai mai hankali mai imani da zai aibata watan azumi ko wanda ya taba aibata azumi a babu kaza ka zakatun kuma hajjun fa kulluha min ash-shirki aqwa bal min ash-shurbi asau cewa yace kaza ka zakatun haka nan ma zakka kuma hajjun wata rukuni ce na wannan addini na musulunci كذاك لكان مسلم حج سنة لوني نبيشي حج فكلها دوة النن وتمين الشمس أضواء سنفرانا حسكي كرها سنة وجنك هو دتبيع للقوم من الشم أرتب سنف من يمن يندوى كهوى don haka shi radiyallahu anhu yana mana bayanin manhajinsa a fagen tauhidi da rukunin musulunci gaba ke da sannan zai da su ne musulunci gaba ɗaya alkurani da suna da suna da don haka yake to halitti illa zikiru wasu sunnatu lati an yi mustafa su hak fa tilka da wani shi wani na tambaya mene ne addini gaba ɗaya ke shiru ta ce ai ba wani abu ne addini illa zikiru qur'ani والسنة التي عن المصطفى فحل هكذا ما سنة تدعي قد لك مضى الله صلى الله عليه وسلم تجي فتلك دوائي إذا جي ما قلينا والدجنة وشيني كيما إذا جي دوائي ما قلينا ذلك الله يأتي القرآن شفاء شفاء ورقة شفاء ورقة فتجي وجي فتلك دوائي shi ne magani na wanda nake bayarwa ga duk wanda yake dawa kenan bai da wani abun maganin gyaran zuciya kamar alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi yake faɗi kenan don haka matsayin alkur'anin nan da matsayin sunnan nan wanda ya hade su a cikin baiti ɗaya yana cewa hali dini da zikr sunnatu da al-mustafa sahab wa tilka dawa'i to za mu ji irin matsayin alkur'anin a wajen shi rabbi Allah tabaraka ta'ala ya ne dai kafin ku shiga komi watan ahwal waɗanda suka ruwaita bisa ga adala da amana sun tabbatar da shehu bai da wani wurin da yake lizimta fiye da karatun alkur'ani duk wasu auradun shi suna biyo karatun alkur'ani domin ni shi ne wanda kullum sai ya yi kullum sai ya yi sauka alkur'ani watan duk mako ya yi sauka duk bayan kwana uku ya yi sauka kuma ba wanda ke kare wata ta kwana uku ba ta tar da kwana bakwai ta kwana bakwai ba ta tar da kwana uku wannan rayuwar shi yau baki da duk inda ya shiga duniya alƙur'anin da yake takara da shi yana yana nan tare da shi abin da yake nuna wa lizimta shi da alƙur'ani lizimta shi da alƙur'ani don haka yana jina ma alƙur'ani kirari yana ma alƙur'ani jinjina wanda ba abin mamaki ba ne don haka in yana a mutum mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka je lahu ayatun tabqa madad dahari ba'da ma talasha siwaha aina zannani wa salwa yace manzo Allah na da wata irin aya lahu ayatu yana da wata irin aya mu'jiza ta daban lahu ayatu tabqa madad dahari wadda take wanzuwa wani zamani ba'da ma talasha siwaha bayan duk wanda ba ke da an tara ba wani sai dai tarihi sai dai karantawa a kamusa sai dai karatu na kusa tarihin sai dai a karanta sauran duka mu'jizozi sai dai a karanta amma alƙur'ani mu'jizarsa tana na damar da dai na fafa kullum mu'jizar ne min da bi ne da ta da tadu ba ka ce wace tsamkamin da zahiri ba a da ba ta rantar cewa aina zalmanni wasu salwa ina maganar mujirar da tamannu da salwa yan shira da ruwan zuma waɗanda aka ba annabi Musa yana ciyar da banu Isra'ila shekara arba'in a cikin inuwa babu sai a karanta ina sandan nan wanda iya jefa da ita sai a karanta amma manzo Allah na da aya tana nan har Allah ya gane kasa mujizar nan tana nan ta alqur'ani tana nan to idan mutum bai gane ba sai yi baka gane ayatul tam'a madad dahani ba da mata la shafewa ha ba to bari sai an yi kwata kwata sai ke to kitabu karimu min karimin munazzalun alayka kariman min kiramin ala umma wannan aya da nake faɗi shine wani irin littafi mai girma wanda ya fito daga ubangiji mai girma sako ne na ubangiji mai girma wanda aka saukar da shi min karimin daga ubangiji mai girma alaika kariman min kiramin alwazwa alaika gare ka ya rasulullahi wanda aka sauka gare ka halin kasancewarka kana mai girma wanda ya daukaka wasan a matsayi da makoma yace to har wa yau dai shi ne wannan ayatul da Muhammad da hari sai ce kitabun majidun min majidin mumajjadin alaika majidan inda lil arshi wal ma'wa wannan littafi mai girma shi ne alqur'ani wanda yake abin girmamawa wanda aka saukar gare ka ya rasulullahi majidan inda bil arshi wal ma'wa halin kasancewarka kana abin girmamawa wajen ubangijin al'arshi wal ma'wa da ubangijin makoma sannan ya sauke ci gaba da cewa kitabun jalilin min jalilin munazzalun ala qalbi man yanqud dalala ma al ahwa littafin nan dai mu'jizan nan dai shi ne littafi wanda yake mai girma wanda ya sauka daga mai girma munazzalun abin saukarwa daga mai girma ala qalbi man yusalla la ma al-ahwa alfazu ce wanda ke shafe matabace da surubin zukata shehu ne ya ci gaba da jina da alqur'ani yana kitabun azimun min azimin munazzalun ala azami al-afali majlisu taqwa wato littafi ne duk inda kaji ana koyar a hito a faɗi abu to girman shi ne ake galundawa girman shi ne ake galundawa kaga har yanzu ana ta faɗi ana ta faɗin sigobi shi ana ta faɗin sigobi shi ana ta faɗin darajoji shi take kitabun azimun littafi ne mai girma munazzalun min azim wanda aka saukar da shi daga ubangiji mai girma ala azamil arsali kuma ya sauka a bisa mafi girman dukkan manzanni Allah gaba daya majalisu taqwa wane ne sai ke wuce mata su taɓa shi ne wanda tufafin shi a taɓa wani ba su taɓa sai ka kayo ko shi ne tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah sannan shi kitabun wa tanjin Allah jami'in jalaluhu ala al-mustafa al-mustari Allah la tushawa take littafi ne na littafi ne wanda ya zo daga ubangiji mai girma da ɗaukaka alisa mustafa alin zali al-mustari alin zali malla la tushawa wanda bai da sauka cikin halitta Allah kam babu wani wanda za a ce gashi ita kitabu bihi shawun min Allah nazilun ala ghairi makhluqin bihi ruhul balwa ita littafi ne wanda ya sauka da shari'a ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya sauka a bisa yayyan halitta wanda da shi Allah ke dauka dukkan musiba da bala'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake dauke dukkan bala'i da musiba ko bihi da alqur'ani duka dai mutalazimani ne abubuwa ne wanda suke ba su rabuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba shi ba iyalan gidansa ma ya ce ba sa rabuwa da alqur'ani balle shi don haka jizim da shi da alqur'ani abu ne wanda yake hade hade suke ba sa rabuwa alayka bihi hablan min allah wa da ya gama jinjina da ban girma da daga darajar alqur'ani domin duk mabiyi ya san matsayin Qur'ani wajen shi shi dai ya faɗi matsayin Qur'ani wajen shi shehu radiyallahu anhu sai ce to da karshe alayka bihi hablan min Allah wa bika wannan littafi da nuna wannan jinjila na hore ka kai riko da shi igiya Allah ce ka karba wanda ba ta laki ba ta tsinkewa ba a da dama yanka ba za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa huwa hablullahi al-matin fihi nabu man qablakum وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل الله المتين القرآن يجي أنا شيء كعبة يباكو لابارن إلا أكو يباكو لابارن إلا ذاها يباكو لابارن هكونش لكي تكالم سي الله تعالى سي الله تعالى صلى الله عليه وهو حبل الله المتين يجي أنا شيء كعبة كان شيء ويسيما عليك به حبلا يا أبدا القرآن لحبل الله المتين يا جيني لك من الله صلى الله عليه وسلم saboda bai da magana bai da wani aiki sai ne manzo Allah ya ce bai da wani aiki sai ne manzo Allah ya aikata to haka yace alayka bi hablillahi wasika fa fihi najatun min dalalin mabidwa najatun tsira da halaka tsira daga halaka ya tabbata fihi cikin alqur'ani duk wanda ke son ya tsira daga halaka ya rika alqur'ani fihi najatun min dalalin tsira daga bata da halaka ya tabbata a cikin alkur'ani sai da sai ya rufe da fa ashhadu an allaha la rabba ghayru wa qad ballagha al-muhtaru wa zahaka al-aswa na shida Allah tabaraka wa ta'ala shi kada yake bi da abokin tarayya wa zalla fatul al-muhtaru ya isar da sakon Allah yana isar da sakon Allah duk wani mugun abu ya kau eh haske ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka duhu ya kau komi yanzu tarwai yake na halala bayyinun والطعين الحرام بين saboda haka in mun koma wannan matsayi shehu ke na alƙur'ani ya ce babu wata shirya babu inda huwa alhaji hajji mustafa wasu babu hawan wazala da su kura shiryar manzo Allah ita ce shirya duk abin da ba shiryar manzo Allah ba shehu ya ce fata kan ma ka yadda a ja ka zuwa gare ta za ka yi alaikum bi hablillahi lil abdi wasiqan fa nahjun yunamu dhikra nahju shaqai take na yi kashe ku da ike Allah shi ne alƙur'ani din wa lil abdi wasiqan ku yi riko da babban bawan Allah nan sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya ba da haƙƙin ubudiyya ma'ana wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanci a bauta ma Allah don haka yake farahjun duk wani tafarki yunawi zikra mai karo da qur'ani na shakai wannan sunan shi tafarkin kiya da rashin arziki don Allah yau bai faɗa mana kul hadihi sabila shin ga yana faɗi karara za ka babu uzuri ga wanda zai ce ya riƙe shehu a makanci a aji shehu ya bayyana da tabarkin sa karara ya ce kul hadihi sabila mutum da kul hadihi sabili ne shehu ke bayani da kansa yace huwa al-mustafa man lam yasik bi qurahu hawa fi jahimin in gawa bi hawa yace magana ta sabu shine abun zabi duk wanda bai riko da igiyarsa ba wannan da ya zo da ita shi da alƙur'ani to wanda ba bai yi ko da alƙur'ani ba hawa zai tsare fi da ilmi cikin wutar jahannama izzon gawa ya halaka bi hawa da son zuciya shi ya halaka da son zuciya shi ne don ga shiriya ta zo miki ajja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ya taho amma kuma ga nurun ga kitabun mubin ya ya shiga wutar jahannama ku bi hawa son zuciya shi ke shi Allah ya kiyaye shi shifa'i شقاء شقاء أهل أهل الإباد والفوش وذاك كتاب قد أتانا من العرش شيخ أدري مجال القرآن هنا سوى وركاتا والذين رجل أزل إما أبو تاكي لألفاشا ما أبو تاكي وإن أجل تنسو غاشرية ستسوكي ما أبو تاكي الفاشا تو القرآن يسولي رجل أزل يسولي kamar yadda ya zama shi ne warakar shehu dama ya ce wato yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran kaga shifai shaka ahli ahli ibadi yana shirye tawwa kuma yana batawa ga waɗanda suke kaddantu ya shirye da waɗanda suke shirye za ka yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran sai shi wace shifai shaka ahli ibadi wal buji sai in baka gane da wannan sifofin balaji na shifai shaka ahli ibadi wal buji sai ki wa za ka kitabu wannan littafi ne ba aka tara min al'arshi wanda ya zo mun daga ubangiji al'arshi sannan mun koma wajen sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yadda shehu ya karantar da duniya sunna ba almajiransa ba duniya ya karanta sunna domin shehu islami da aka ce masa ba almajiransa suka saba shehu islami wannan magana ana ta faɗi ta ana ta faɗi ta kuma har yanzu ba wanda ya musata a azhar ne cibiyar ilimin duniya suka kira shehu suka lakaba mashi shehu islami shekul islam shekul islam magana ce mai nauyi kwarai da gaske amma waɗanda ba almajirai shehu ba abun saboda fitowa kuru-kuru ya sa sun gani ba makawa sai an ambace shi da wannan lakabi na shekul islam cewa shehu shari'a ne shehu tsarika ne shehu hakika ne ba ka zamo shekul islam don haka abinda shehu radiyallahu anhu yake faɗa a fagen sunna yana sabilu salamin fi ittiba'i muhammadin rasulun karimun mukutafar mu'amin cewa yake dukkan mai son zaman lahiya mai cigiya hanyar zama lahiya ya sadu da Allah lami lafiya fitibari muhammad ya tabbata a cikin bin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulun shi manzo ne karimu mai girman daraja mukutafar wanda Allah ya je karshen annabawa kuma shi ne alifantan Allah a halittar Allah. Shi mace walam aka ku gairar Mustapha, dan su tarihin siwa zikiri ku kulma na malayi. Ita ni ban taɓa ba ka taɓa samu na nafi wani ɗarin Mustapha ibn Mama. Lastu tarihin siwa zikiri ban karatu tilawa komi sai alƙur'ani ko siwa zikiri sai an batan shi da yaban shi sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don haka masu zargi da ma sun kashe wuta ni haka nake kuma babu canji hal dinu إلا ذكر السنة التي عن المصطفى فهل في التدواني أيا ناس هل الهبل وقفوا محمدا وإلا تروا بالدهر التبراني شيخ الشياب متالي وبركا كاشي da maganganu na shashi baɗi irin wanda ba su da tushe ba su da asali ku aje waɗannan maganganu da soki burusu wa kafu muhammadan bisa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa illa wace in ba haka ba tarawih da harajin da bai za ku ga cewa lallai ina mai tsananin bara'a cewa ba ni ba duk wanda bai yadda da wannan sharri ba duk wanda bai yadda da wannan sharri ba to haka nace wannan watan bita ta darussan rayuwar shehu watan tana da huska biyu ta karantar da wanda yake da'awa ya auna da sikeli ya gani ko sikeli da biyu ya gani cewa da'awarsa sadiqa ce ko da'awarsa kadiba ce kaga in sadiqa ce ko kuma a'a tana da dan saura to ba abin da ya dace illa gyara da cika da masa kamala wanda yake ganin ma da'awar kadiba ce to ya sake sabuwar damara zai kan tafarki shi Allah ya shi don haka shi yake faɗa akan bin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa an waye gari an samu wasu suna sharri suna danganta kansu da shi Ibrahim radiyallahu anhu amma suna iya sakin kowace magana ga janibin shugaban sallallahu alaihi wasallam ai ka san babu babban bala'i da yake wannan ba babban bala'in da yake wannan wani wanda yake Allah ya ce yana iya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ga dama kuma abin da ya fi mana muni bancin watan Musa miki nan to kuma abin da ya fi muni wanda ya jaddada soyayya da da karantar da duniya girman Annabi sallallahu alaihi wasallam yau a ce za a yi a lailai kuma a yi kogare shi irin wata tafiya ba yi ba haka wannan abu muni shayi shehu radiyallahu anhu mujaddidi ne na zamaninsa akan abin da ya shafi jaddada soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani da karanta da al'umma martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya karanta rayuwar shi kenan a ciki yau ake wani yayi intisabi da shi a cikin wasan wulakanta wannan jarumi da ke bada sarki to shi ne shehu radiyallahu ya baranta don haka duk wanda zai ka yi wata magana ce shi da shehu ne kafin shi an riga wani ma ya bugi kirji ya ce na annabi isa ne amma maganganun su ba ta wuhi ciki za ka bai da alaka da annabi isa yadda waɗancan ba su da alaka da annabi isa haka waɗanda ke da'awar wai su na shehu ne amma kuma suna iya watan cin watan watan abin ma bai da tsaye da ba kuma ya za a amince abin ba a jami'in shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne ce yana cewa sabila salamin hikiti ba istirahihi huwa da babu lil mawla wa laysa siwa Allah sallallahu alaihi watan shine watan bin tafarkin zaman lafiya ya tabbata cikin bin tafarkin mababu huwa da babu lil mawla kuma mai nema mai tige kofa ta saduwa da Allah huwa Allah shi walaysa siwa babu wata kofa ba ta saduwa da Allah sai da manzo Allah sai ta manzo Allah duk wata kofa tana sadarwa ne zuwa ga manzo Allah manzo Allah shine kofa wanda ke sadarwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma ba wata kofa ba wata kofa Allah bai halice ta ba wanda za a sadu da Allah ba ta manzo Allah ba haka sai Imam Bukhari yake cewa duk wanda ya zo maka ba ta kai na Rasulullahi ba ya zo ba wani ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da bai shiga ba zai shiga ba ko don haka yake domin hada an nahajar rasuli fa inna li ala nahajihi ma ishtu fa huwa hamidu yace idan wani ya karkace ya baune gaban tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni ala nahajihi cewa yace ina shelanta ma duniya ni ne ina nan kan tafarki manzo Allah ma ishtu iya rayuwata fa huwa hamidu kuma ina mai gode ma Allah da yaman arzikin haka ina mai gode ma Allah da yaman arzikin watan riko da manzo Allah sallallahu alaihi ko fa huwa hamidu ina godiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zamowa ta cikin waɗanda ke kasa baki asira barami la azalu mutayyaman mutayyaman wa anna hadi khairil khalqi lisrahil shi yace ni ribataccen bege ne wanda ban gushewa ina abin maraitawa da son manzon Allah kuma lam tu ahidu ba za a taba ganin na bauɗe ba gaba da tafarkin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada duk karantar wasu akan ribarsa da tsayawarsa da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sara khairun nasi tirtu wara'ahu wa in halla yawman kalmat yawmaidu wa la yabtalina Allah nan yace cewa shi radiyallahu anhu idan manzo Allah ya daga kafa yana tafiya duk inda ya daga to daidai nan sawun nake hazara in ya tsaya kuma maganar tafiya babu ta sai yadda manzo Allah ya tashi aka kama tafiyar sanin kuma ma'ana duk inda manzon Allah ya tsaya ya tsaya sannan yake yana addu'a yana wala dalil Allah min zayyi wal hawa dalilu ala bayda yawmi yaqai yace muna roƙon Allah kada ka jarrabe mu da karkata kada ka jarrabe mu da son zuciya muna roƙo mu rayu akan wannan addini wanda yake farin fal karatukum al mahdi bil bayda manzon Allah yace na roƙo akan tabarki farin fal yawmi yaqai hayya zuwa ranar gamonmu da dina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani matuƙaƙi wa asuqahum ila hadrat al-barr rahim ilahina sannan kaza rafu ayat al-hadith bi mu'lilan bi afdal ara kardana al-mubayyi usibu khilafa ita kanta al'umma sun shiwe bayanin ga matafiyarsa da manufarsa akan al'ummar musamman sallallahu alaihi wasallam yace mun fata in daga tuta addinin musulunci mu'linan ina mai bayyanawa da fata duka ra'ayoyin waɗanda suke da awon wasu addinai na daban na ƙarya sannan yake uzilu khilafan in kauda sabani bai da kaumi muhammad tsakanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayarbitu na tauhidu min kulli mawdi'i watan tauhidi ne ta Allah ya daure mu daga dukkan wani watan a kowane wuri don ka na America na Ingila na Senegal na Nigeria na ila na ila ce wuce duk in haka suka baki da akan tsayin tauhidi da baraka wa ta'ala wannan shine manufa ta Shehu radiyallahu anhu yace wannan shi ala nahbil amin sawiyatan tutabihu fal kullu jiddu mutafakkir abinda an manufanmu ya zama da cewa duk mun tafi a kan tafarkin mamala ba wanda ya waye ba wanda ya ta daban ala na hadin sami sauƙiyatan nutari uku muna binki kowa kuma da gaskiyar bi ba da wasa ba fal kullu jiddu kaga cewa ke fa in anzaru qiyamu falam da mudaliman ala sunnatil hadi ala khairi mahdi idan saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta irin wannan ta jiki shi mai ce to dugadugai suna nan daram alfa sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alfa fiyayyen wato mahidi wato sura nusalli kama kana nabi musalliyan nasumu kaza na kafu sabi da sumaidai muna sallah hadi duk da sallar da yake yi ce yana faɗa fa irin wanda manzo Allah ya koyi wanda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli mu yi sallah yadda kuka ga ina sallah don haka ita ce ce wuce bane ba nusalli nusalli kama kana da irin wanda maza da ke cewa sallu ka bara yin mu nusalli to ita muke yi nasumu muna azumi kaza na kafu sabila subaida haka nan muna bin tabarki shugaba da gaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin dukkan waɗannan ibadu wannan fitu muna zakka la nuri nuridu siratahu in mun tashi bayawa ma wasu su suna tsayawa watan a ba da in kuɗi ne a ba da ruhul ushiri amma in mun tashi cewa ba wani da ruhul ushiri lanin ki in shi wa ya rike cewa ya rike cewa sai ya zama mai koli ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke lanin ki nuridu siradahu duk manufar manufar mu dai manzo manufar mu dai manzo Allah sai ce na hujju ka hajji hashimi ya mutawai kuma muna hajji ba irin hajjin kawai ga magari ba a'a ka hajjin hashimi irin hajjin manzo Allah da yake cewa khudu anni manasikakum khudu anni manasikakum ku kalli hajjin bambana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to kowa ya kalli don haka ma a hajjin ma kada kowa yi duk aikin da zai yi kowa na gani duk aikin da zai yi kowa na gani za ka yi cewa khudu anni manasikakum ku karbi aikin hajjin ku daga gare ni ku kalli ku ji ku ɗauka yadda ake aikin hajji daga gare ni to irin wannan hajjin ne muke yi na hujjuka hajjin hajji ne musamman sannan nukarriru haqqan la ilaha illallazi lahu al-khalqu wal amru azim tamannu yace haka nan ma muna maimaita faɗin la ilaha illallah ko da yake yana nufin ahwal din mu na kodayaushe la ilaha illallah ko ko yana magana kan in mun ƙara hajji domin aya ta ce wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wata kila shi ne yake rubi da cewa mun karbe tun da ya kawo shi bayan maganar hajji sai yake to mun karbe haqqan la ilaha illallahi lahu al-khalq wal amru al-azim at-tamannu muna maimaita la ilaha illallah sannan al-alim liman yaqul amina wa innani shadidul musabun bil uqabi ila al-ahwa cewa ce ni fa mai saukin hali ne da saukin hali nake amma fa gawa liman ya kafur amina in na ganka kan tabarkin manzo Allah to in ka jani zan jawo dan na sai da zaka ne amma amma wa innani shadidun wa sa'ab ibqa ila al-ahwa cewa ce ni mai tsanani ne ina da wuyar kai ina da wuyar kai mai wuyar kai nake ibqa ila al-ahwa lokacin da za a jani zuwa ga son zuciya ba ni ba son zuciya shi bai na faɗa mana kul hadhihi sabili ka ta barkin ta sannan wa kana ilahi nafsi ya tara lamura aminu ila ma ya fi shahida ka shi mai ce watan ubangiji tabaraka ta'ala ya kiyaye ni ya kare ni ya kiyaye ni ba a taba gani na na karkata zuwa ga abin da bai halatta ba ga shari'a sannan ilimin shi da sulukinsa haba ɗan uwa ya za a yi a ce irin azhar cibiyar malaman duniya ai bai yiwuwa su girmama shehu su kijine su rute a kan ba sun ga abin da ya tamu su hankali na ilimi don su magana ilimi ce kawai kuma ilimin aksarin su na ilimin zahiri shi suka gani irin su kyautu da sauran suna cin raunin su suna jewa wai ba su taɓa ganin irin shehu yana hurba ana cire rawani ana ana jewa ana rungume shi kuma bai san zai wannan hudu ba sai min tsotan da za a yi sallah da wannan sunan sai yana son shehu ya albarkace su da jagoranci ne sallah a jami'ar azhar to azhar shi ne babban masallaci to amma ya sauka suka yi ta maganganu irin da rudewa da kidinewa a kan shehu radiyallahu tabaraka ta'ala sai ba zai yi ba malamai suna ga wannan su akiyasu min an yamdahu rajulan illa idza shahadu asara isani so mutane wa yanzu ya kai ba ka ganin sun yi sun yi yabo ga banza banza ba ta sa yi illa ila shahadu asara isani sai sun ga abin da suka gani to shi yasa suka gani don haka shehu radiyallahu anhu babban abin da yasa a gaban ilimi wasu na cewa shehu wato iliminka ana cewa na mawhiba ne ita to shi bai musu na mawhiban ne amma shi ma wannan da ake wahala a samu ya wahala ya samu wanda ake wahala a samu ya wahala ya samu ya hau itti da warƙoƙin muktasar ko kuma warƙoƙin makama ko warƙoƙin shahirai tun daga dare har safe yana gadi yana ƙarami yana gadin gonar mahaifin su alhaji abdullahi saboda karnuka na zuwa su yi ɓanna a gona to sai shi alhaji abdullahi sai ya tura shehu shi ne ya gadi wannan daren to wannan daren zai haye inci ba abin da yake sai bisa karatun da ya dauko na safe sai halarci shi to ka ko wanda ake wahala a samu shi ya wahala ya samu don haka yayi littafi wanda yake cewa ilimi shine jagora to don Allah wani ya taho ya ce wai yana intisabi da shehu amma yana kore mutane zuwa ga ilimi kaga a'a yana yaƙa mutane shehu kuma shehu yake yaƙa wasan ta kai fitti domin shi shehu ya ce zan ɗaga girman ilimi abin da shehu ke talafa an yi al-sharara da hausa kali rijalin tuka war rushi wa ilmi tuzi shehu ya ce ubanga mai tsarkin zuciya ɗaha ya kore man ashararai ya koro man mazajen tsoron Allah da ilimi da babbar mazajen tsoron Allah da ilimi da babbar su aka koro ƙarshen tun daga nan ya ba da watan sifofi waɗanda za a iya gano zuwa da yin shi ta ƙirja da tuka wa rushdi wal ilmi wal fawzi waɗanda su ne filter na waɗanda suke mabiya shi da zarar ba a samu wannan wata gaba ba Allah ya mana muwafaqa wani wuri yace fa arfu ilman lil jahalati wadi'an wa sirrati salibi fa'il ina daga girman tutar ilimi tutar ilimi yanzu wanda yace abu ilimi wa yake yaka shawar ke a don shi ina kishiyar da shehu ne shi kira yake wa arko ilmi ina daga ilmi lil jahalati wa bi al jahili kuma ina kasa kasa da shi har ya kai dai wa asirrati salibi asbilu tabiru fa'ul jawr azim fala yura siwa al ilm wa din al hanidi sayyid shehu shehu da lalai ke tabiru fa dalile Allah ke daukake zalunci mai girma fala yura har a kai ba za a ga komai wa siwa al ilm sai ilimi da addini ba hanife shi ke ta kawatuwa wani ya ce ya kun zimamun alamina jami'ihim bi aiki rijalin bi kulubi ta makar ya ce watan rangwamen nan na alam gaba ɗai za ta zamo jami'ihim baki ɗayan su bi aiki rijalin a hannuwan wasu mazaje waɗanda ƙafafunsu suka kafu a kan shari'a ilimi kuma ilimin na zahiri da ilimin na bani هنالك أما الفيض لا شك لن ترى سوى أرجو لله والشوق مسلم شيء يتي تولوك تني أما الفيض فيضا تاكلي تقول شيء saboda ƙarfin wilaya sai yana bayanin a fasan gaba yadda faila ba ga yadda halin faila ta gaskiya take amma failu to me ma'ana ce la shakka lan tara siwa arifin billah tabbas za ka gaba kowa sai masanin Allah tunan ta tsaya sai ce wa sharku mutsal kuma shari'a daram ana kiyaye da ita ana da iskani da kiyaye ta wannan abin da shehu radiyallahu anhu ke faɗa ke faila za ta gale in ta gale ko ina za ga ayyukan sun cika kuma shari'a tana shari'a manzo Allah na kiyaye ana tsare da ita ana kiyaye da ita don haka shehu radiyallahu ya kai ga yana cikin rashin lafiya bai iya takawa sai dai share kasa sharawa kasa yana dafa wannan ya dafa wannan ya tafi masallaci saboda ya sallar jam'i a masallaci in ya so zai sallar jam'i a cikin ɗakinsa in ya so zai sallar jam'i a cikin gidansa amma bai yi haka ba don ya karanta domin in yace wasu daga cikin alwajiran su zo su yi sallah tare bai iya fita sai su zo su yi sallah amma ba haka ya karanta ba ya karanta da sai dai an tashi irin karanta wa mai sallallahu alaihi wasallam ga yana Abu Bakari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi al-jamu sala ya tashi wa tabu rusul ya tashi sai yake rashin lafiya ta yi dau alaihi salatu wassalam sai yana suma yana suma sannan sai yake a in ya sai a kawo masa ruwa domin ya ƙara watsawa in ya watsa ruwan ko zai samu ƙarfin da zai iya tashi ya tafi ya aka kawo mishi fatarri da ruwa ya watsa din alaihi salatu wassalam bayan ya gama ya miƙe sai ya sake kuma alaihi salatu wassalam idan ya farfado abin da yake cewa an yi sallah an yi sallah ummi ya ta ce la hum yantaziruna ya rasulullah ba ai sallah ba ana ana jira sai da aka kawo lulu aka kawo sai da aka yi haka sau uku mu zaɓa na yunkuri ya tashi da ƙarfin shi ne a kowace sama wajen masu wannan karantar wace shehu ya ƙara al'umma da mabiyansa da almajiransa akan ganin girman sallah yana cikin halin rashin lafiya amma bai yadda ya sallah lafiya ba saboda haka yan uwa matasa domin yawanci irin waɗannan haɗurran za ka isko su magabata su riga su sun ƙetare ba su taɓa wani abu yanzu suke jin shi a rayuwarsu kam ɗan shekara saba'in da tijan mukatunan amma yau wasu abubuwa da ke faruwa shekarar su saba'in cikin ɗariƙa ɗariƙa ta haife su amma wannan abin ba su taɓa jin shi ba kuma daga me ya taso daga matasa ya taso an kusa wannan babban haɗari ne ba karami ba saboda haka don Allah wannan matafiya ta cewa radiyallahu anhu da yake da Qur'ani da sabini ina ita ina da da jabira waɗanda suke masu fadawa gabar da barkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su danganta kansu da shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda shehu ba a taba ganin ya saba masa da yake shari'a ba a taɓa gani ya saba wa abin da yake shari'a ba sannan a gurguje malamai shehu radiyallahu ko da ya zo malamai ya samu waɗanda duniya ke cin malamai ba muna malamai malamai ya samu a lokacin da shehu ya zo akwai irin su shehu abubakar mijin yawa akwai shehu su shehu muhammadu salga waɗannan duk shekannan su shehu a cikin to kuma ko da ya zo ba su ba su shewa ku sun cika da ilimi sun cika da ilimi ko da shewa kuma ya tabbatar da haka domin haka ya tafi shewa hali ya ce na same su fiye da yadda duk ake tunanin a same su a malanta haka shewa rabe ce ya sami malaman najeriya to waɗannan malamai na najeriya su ne fa suka yi tabba ga shi su suka yi tabba ga shi to ai ya isa mu gane al'amarin shi irin waɗannan malaman da Najeriya ba da irin ko kuma yankin mu bai da irin su ne suka yi tabba ga Shehu Ibrahim radiyallahu mu ji irin abin da Shehu Abubakar Ati yake faɗa radiyallahu ta'ala anhu akan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala saboda su waliyai magana su ba wata waliyai ba wata ba mujamala maganar mujamala ko ban gamsu da kai ba a'a zan gaya ma kalmomin da zaka ji daɗi ko in faranta mana kare waliyai ba su da wata wani ba su da wannan don haka su abin da suka faɗi zahirin su da faɗin su ne cewa saboda su Allah kawai don haka abin da shawo kan abin da ke jawo rabbi Allah ta'ala ko shehu alladhi shine shehin da watan watan matsayi na shehanta ya taka shi a ƙarƙashin madankwarin takalminsa yace ya hau watan tsororuwan matsayi na ɗaukaka da daraja tun yana matashi shaida da yake yau ba mu kenan ko da shi abu karatu yake to wulida wulida qurban kan ko da aka yi to yana kulli kamili sannan kuma wani shi aliman alim ya rasu ya, ya tashi yana watan malami kuma alilan mai aiki da iliminsa shaidan ko manyan manyan malaman Najeriya kenan akan shiru sannan yake cewa allafa fi yawmin wa huwa ibn shirin cewa yayi tarihi rana guda rana guda amma kuma yana da shekara ashirin ba magana wata ba ko makonni ko watanni ko shekaru rana guda ya ɗauki alƙalami ya rubuta littafi daga wani wasan ke nan cewa da lawan ji cewa ce wa wasala warak aljammal gafira qawla salati ya sadar da mazaje yayi musu tarkiya ya yi musu tarbiya bai kai shi bai cika shekara talatin ba hadisatun bilal sannan lokacin da dukkan abubuwan kyau suka haɗu ga jehu radiyallahu tabaraka ta'ala dukkan abin nema ya zo shi ke kankan da kai shi wajen shehu bukata ita ke zuwa wajen shehu gata ya kai wannan matsayi gaba ɗaya wujhar ta gaba ɗaya kulliyar sai mai da ta gama zama haka shi babu karatu sanka rabbi Allah tabaraka wa ta'ala yake bari don haka irin wa'annan shedoli suna da yawa suna da yawa yana kawo su shari'a wal haqiqati wal dariqa wa man bu wa man bu sirri wa ahli dariqa ina ga kamar haka ibarar take ne yana da cikin shaidar da irin su shaqiqu suka yi mamala mutum Islam wa ta'ala alani rabbi Allah tabaraka wa ta'ala anhu don haka abubuwa na shehu saboda lokaci cewa jallawa hannu a kowane fage yana da tsari wanda yake su al'umma don haka kallo da fatan shi a matasa yana nan kamar kulan ne kamar tsari ne fatan shi ga ƙananan yara fatan shi ga ma'ana wai yadda yake so su kasance gaba kowanne future din sa yadda yake so ya kasance gaba don haka ƙananan yara sai ga jin ahibbaji bal turjilu bil jahannam kan ya karɓo wasan sibal Qur'an ya kuma soyana ni abin da nake so ku yi man kankanin yaran nan ku tura su makaranta su karanta alqur'ani tun suna kankana su karanta alqur'ani domin in su karanta alqur'ani tun suna kankana in sun girma ba wanda zai raba su alqur'ani iya yi mata su kuma mata don kada a bar su baya gefe yadda ƙanana ba a bar su gefe ba wannan karanto manzo Allah ya tsara zaka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya guda inni uallimuka kalimatan don a san yara ba kore su ake yi ba a jawo su ake yi su koyi tarbiyya sai da manzo Allah yana ya gulamu inni allimuka kalimatin Abdullahi ibn Abbas da sauran su da sauran su zai da sauran su haka shi wa Allah ne a wajen mata ya ayyu hasbalal zahibna ila nailil ula amma bil salifala yace ya ku watan watan mata ku yi gogoriyo ma'ana a cikin ɗaukaka amma gogoriyo ba da jiki ba ba goga wata jiki da jiki ba amma bila zalifa kaga kada a bar su baya zamanin su jere musu amma kuma kada a rabu da tafarkin maza kada a rabu da tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala rayuwarsa gaba ki da darussa darussa ga sabbi darussa ga matasa darussa ga kankanan yara darussa ga mata don haka tafiye-tafiyen da shehu ke yi ga tsufa ga rashin lafiya ga komai amma kuma shehu bai huta ba ka yi to alautul da fara zahirati wa inna ni alautul qura wal mudda bal hal jibala abu muridal bani kaji makasudi ba yawo bane kawai wanda bai da barba a abu muridal bani don haka kowa ya tashi matashi shi ya fi cancanta tashi ne da Allah in dai da tijo dan shekara saba'in bai huta ba to kai dan shekara talatin arba'in da sauransu ina ka ga hudu za su ce wace abun murin albari fil surati dini wa ubrizu lil dini da dini misala domin in nuna ma masu tasowa misali in dai ni iri na sa'ibun alilun sha'ibun mutahammizun لينظر دينا لا يريد قتالا لأن النبي الهاشم الدهر ما غزا بل يصدق دوانا ورد ضلالا ya ce gani ga rauni ga rashin lafiya ga tsufa amma zuciyar kamar ɗan shekara goma sha takwas ne hamasa liyan soji da kullum da ya ji an taɓa musulunci ga tsohon ga koli zai tashi sai ya kare ɗaya musulunci in amerika in faransa ne aka buga wata jarida an ci mutuncin musulunci shau bai da hukunci ya gamai da mafai رضي الله تبارك وتعالى تجيء سبحان الله ويجي تعالى duka taimakon addini ne ba yana nufin yaƙi ba domin me don difa'i dai ba don yaƙi sai kyau ya kawo ce ai annan nabi da hajji ta harama ba maza Allah sallallahu sallam bai yaƙi ba ya ce ah yanzu duk ya ko annan da maza Allah ba yaƙi ba ne sai ce ai ba ne sadda udwani sabbi ne na udwani maza Allah kariya kariya kai ne wasu ba su yi imani ba kuma sun ce ba su yadda wasu su yi ba kaga shi yasa aka tashi a yi tsaddi a yi kariya sannan tsoron da dalala da kuma watan rantin wata abin da yake na mata sannan da ƙarshe abin da ya watan waɗanda mutane suke dogara da shi waɗanda suka zamo watan mugunyar garba ko mugunyar watan ƙungiya wanda suke yi yadda suka ga dama ga shari'a masana sallallahu alaihi wasallam kuma da sunan bishi da kuma sunan alaka da shehu radiyallahu anhu sai suna fakewa da hakika hakika hakika ita hakika abu ne wanda yake akwai shi a gaskiya amma batattu sun bata shi kuma sun canza mai wuta akwai hakika a gaskiya akwai hakika ma'ana hakikatan akwai hakika domin a shari'atu wa tsarikatu wal hakika amma sun ɓata ma'anan ne kuma suka ba ma'azu watan kalmar wata fuska da ba misali da rikan bayan kamar jihadi yanzu jihadi ba kai da jihadi a musulunci ba jahidu Allah ta baraka wata lafiya ku yi jihadi ku yi jihadi jahidu da fi sabilillah suna masu jihadi cikin dauka irin Allah kaga jihadi ya zo a musulunci alqur'ani ya zo sunna ya zo amma wannan kalmar ta jihadi sai wasu suka ɗauke ta suka ba ta wata ma'ana daban a tashi cikin masallaci kamar mutum dubu na wani sai a ta daban a halakar da na halakarwa a nakasa da nakasawa amma yan gaba ya su yi jihadi lidda a wasu wani jihadi lidda a wasu wani jihadi don Allah ba su ɓata ma'anar jihadi ga wanda yake da ita ta gaskiya ba irin shi ne irin shi ne yadda mai suka ɓata sunan jihadi wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya kasa haka waɗannan suka ɓata watan kalmar hakika domin hakika akwai ta a addinin musulunci akwai hakika kuma ba ta koruwa ko kar imamu watan al-kushairi a cikin risalarsa yana faɗa abin da Imam Junayd ya ce ash-shari'atu amru fil kitab al-rububiyya wato shari'a wato abin lidimtar al'amarin bautar ubangiji amma wal haqiqatu mushahadatu rububiyya ita ita haqiqa mushahadar wato rububiyya wato kamanta da komi lokacin da kake kallon ayoyin Allah gaba gida sai su mantar da kai komi sai Allah da ya samar da waɗannan ayoyi mushahadatul rububiyya sannan yake fa kullu shari'atin kowace shari'a ghayru mu'ayyadatin bil haqiqa wa ghayru maqbul duk shari'ar da ba ta karbaba da haqiqa to ghayru maqbul domin ka je hadisi da nan tsara ka jira imani ihsani islam imani ihsani aka yi an ta'budu Allah ka annaka tara ذاك دولة سيرينا وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة وغير محصول دكا وكان حقيقة وجب أبيك أي دواء للشريعة وما تفتش ذاك يجب الشريعة جاءت للتكليف لتكليف الخلق إذا الشريعة تازو دن تكليف حديثة أما والحقيقة إنباء عن تصاريف الحق إذا كما حقيقة تنونا مك تصرفي na Allah tabaraka wa ta'ala tasarrufi na Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace wa shari'at an ta'budu wal haqiqatu an tashhadu abin da shari'a ka bauta ma Allah Allah ya ka tashi kai sallah ka tashi kai sallah amma wal haqiqatu an tashhadu ka fa ku gabarin komai sai ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kake mushahada shi kake cewa haqiqa wa shari'atu qiyamun bi amri bima amara والحقيقة شهود بما قضى وقضى ita abin da ake shari'a tsayuwa da ne Allah ya ce ayi ayi ita kuma haƙiƙa mushahadar hukuncin wani tabaraka wa ta'ala da abin da wani tabaraka wa ta'ala ya kaddara na abin da yake koyi da abin da yake bayyana saboda haka a shehu radiyallahu anhu ya ya mana bayanin manhajinsa gaba ki da amma a ce ya umma yi gani wasu sun kulla bayan wasu ɗan lokuta wasu ma sun kulla yanzu abin da ya zamo babban mala'i Allah ya ce mu waɗanda ke danganta kansu da shehu amma suna wulakanta martaba ta shari'a da kuma keta alfarmar ubangiji da keta alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan hakika da sunan danganta kansu da hakika na zamu sakamu ana cikin wannan bala'i bai wuce ba ba a gama magance shi ba kuma wasu suka kullun su kuma su kuma bala'in su shehu suke yasa da sunan wai ya karkar hakika ya za a ce a fake da dan hakika lalatacce wanda yake batacce halakacce a yaƙi da waliyin Allah kaga su ko bala'in da suka jawo makan su kenan domin yaƙi da waliyin Allah ba ba irin shi ba yaƙi da Allah من عادى من عادى لي وليا فقد اضلته بالحرب bangi tabaraka wa ta'ala a hadisi ku sai ce duk wanda yayi gaba da kiyayya da waliyina ina sanar da shi ya shirya yaki ne tsakanin to ya mutum zai iya yaki tsakanin shi da Allah to wanda yace zai fito ya yaki shi Ibrahim radiyallahu ta'ala saboda abin da yaki kake yi to abin da yake nunawa yana yaki da Allah ne domin Shehu Ibrahim na Allah ne, Shehu Ibrahim mai karantarwa zuwa ga Allah ne, mai jan hannu zuwa ga Allah ne, kuma wannan duk wanda ya san shi haka ya san shi, za ka wanda yake zai yaƙi da shi wai su ba ruwansu da Shehu, yanzu ma har sun wuce bala'i nasu ya ƙaru. Ba ruwan ba da hashe wuce Allah wanda ya zauka, wai ya zubi lai. Wai manzon Allah kawai, ka ga wannan da awaci. Ka ga ba su da bambanci da ‘yan kala kasu. shi dan ƙara ƙato cewa ya Allah kawai amma in kace mai annabi ya ce ba wai to a dan ƙara ƙato kenan ai yadda Allah ya tsara dole sai an bi haka Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam masu shirye tawwa zuwa gare shi shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu wannan su ne wasila ba wanda yake sai ya kai ga manzon Allah ba ga Allah ba tare da jagora bai san fahimta ba don haka dole a faɗaka da halin da ake ciki kuma musibar an ce har abin yana faruwa daga waɗanda an san su kuma an san halarorin za su wallahi wajibi ne wajibi ne kowa ya yi sakin jin azabafai da za mu yi shin wanda kake da shi ɗan da ka haifa ko muridinka wanda ya yarda da alaƙa kan shi Ibrahim ce ko wanda bai yarda da ita bane domin tabbas alaƙa shi Ibrahim duk duniya ta tabbatar da haka kuma waɗannan malaman waɗanda ba mu da wasu ɗaya su suka nuna mana shi Ibrahim ba ta yi don haka babu maganin canji no going back akan wannan ko kaɗan saboda shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ba duniya yake nufi ba ba kuɗi yake so wanda ya tafi gidansa ya gani in bai son mulki ne ko kuɗi ya isa a ce yanzu yana yana gogayya da shugabannin ƙasashen Afirka ba magana shugaban ƙasar Senegal ba ya fi ƙarfin shugaban ƙasar Senegal wanda shugabannin ƙasashe ke tasowa su zo har iyakar su karbe shi shugabannin ƙasashe ke zuwa su karbe shi saboda haka wajibi ne a ce waɗannan musibu suna nan suna faruwa a irin wannan a ce wai har akwai wani mawaƙi ya yi waƙa ko a kan wani ko a ina yake wai yana wa shehurai a kan wa man yi kuji wa man yara magana da shekara hamsin yau cewa shi ya ba da amsa shekara hamsin da suka wuce cewa shi ya ba wa man yi kuji wa man yara da littafi ya kai wannan magana da shehu rami ya yi cewa shi ya ba da amsa cewa haka take ta wa man yuhibbuni wa man yarani tun da yiwa shi ya kare ta amma a ce yau wasu an zo an sa musu dahi sun shigo ba tare da an sani ba kuma suna sussuwaki a cikin zawuyoyi da gidan daji tare da irin wannan mugunya akida tabbas su yarda da shehu ba wasu wasu yarda da shehu ba saboda haka wannan babban bala'i ne matafiya wadda take tsarkakakka wadda muke fatan mu gamu da Allah a kanta watan tauhidi ɗayan da Allah girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda da shi da imani da shi da fifita shi akan dukkan halittar Allah wannan shi ne abin da mun ji ɗan ciwo yake cewa wa ashhadu a ala mashhadu anni uhibbu Muhammad wa abghadu kufranan kadhalika lahu ahabbu ilayya min wali wa walidi wa mali wa ahli bal hamali fi sabr abin shirkinta ya duka manzo Allah fiye da kowa iyaye mata ɗaya dukiya duk ya duka manzo Allah kan to wannan shine tafarki wanda za mu riƙe shine tafarkin da wannan magabata suka ban mu a kai don haka wajibi ne duk wanda aka san suna da waɗannan irin wannan tunani a cewa wani mawaƙi daga ko kano ne ko ina wai har ya yi raddi da shehu akan mu man yuridu man yarani da miyagun kalmomi da miyagun lafusa wai har a ce ya samu wasu wakilai waɗanda zai iya zuwa nan su ba shi matsauki zai iya zuwa nan su gayyato shi majalisi ina ce halin musulmi ina ce halin musulmi ina ce halin musulmi wallahi dole a tashi dole a tashi kai kuna fatan Allah kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya bamu a kan wannan tafarkin yau akwai watan risala saboda babu lokaci na yin mu karanta mai Allah ya ba mu lokaci daban ko daga shugaba mai girma za mu ji daga shi da sai mala Abdul Hakim amma akwai risalar da Shehu Radiyallahu ya rubuta akan Abdullahi Ja'far wannan risala yana da kyau a kiyaye ta a rika karanta ta Shehu cikin feji biyu yayi bayanin musulunci da dariƙa da da da yanzu tana nan ba canji haka duk wanda ya kawo wani canji ba mu yarda da shi kuma mun yi bara'a da shi shehu ya fito yana bara'a daga Abdullahi Tsaya Abdullahi Jafar Abdullahi Jafar yana yana bara'a da shi ba ni ba shi kuma ban ce ba ni ba shi sai da Allah ya ce ba shi ba shi ban ce ba ni ba shi sai da manzo Allah ya ce ba shi ba shi don haka na yi bara'a da shi bayan bara'a Allah da manzo Allah shi yace kuma Allah ya haɗa mu kuma duk wanda ya ce ba Allah ba za mu manzo Allah ya hada mu duk wanda ya ce ba manzo Allah ba za mu shehu jani hada mu duk wanda ya ce ba shehu jani ba za mu kuma duk yadda yake ganin ya kai wani abu waje na ina rabuwa da shi in yanke shi kamar ba a taɓa yi ya ce in dai hadiru hadiru waliyin Allah ya ce ma annabin Allah ha za jira ku bai yi bai shi wane ne ba za a ce haka ba haka ce wani in dai waliyi zai ce ma annabi Allah ha za ka ramu bai je Amerika saboda ya kasa duka sharuɗa shi da alika rika sharadi tun da ya kasa sharadi da hiyar ba ta yi ba don haka yace tun da ya kasa sharadi ya kasa sika sharadi yace ba shi ba shi mazmunin abinda wannan risalar wanda yau ya yi kuma wajen yanzu na shekara wajen saba'in ne ko sittin da wani abu saboda haka muna fatan Allah ya nuna muwafuka darussan da ke cikin rayuwar shehu sadiya ba su da iyaka muna fatan Allah ya mana arziki tabbata su yadda za mu karanta su Allah ya mana arziki tabbata su sirrin mu'alaliya zahiran mubalina a tsaron da sallallahu alaihi wasallam la kara mashi ibrahim radiyallahu ta'ala ta'ala karama Allah ya ban mu akan tabarkinsa kuma ya kashe muna almajiransa Allah ya mana arzikin zama almajiransa Allah ya tabbatar da mu akan tabarki da dare da shehu jani radiyallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya mana arzikin rayuwa ciki ya mana arzikin gamawa a ciki alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan wata tafsiri ne kawai amma in dai hakikatan mutum ya la'aka tabarki shi Ibrahim wallahi yana kan tabarki manzo in dai yana kan tabarki shi Ibrahim yana kan tabarki manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da zan muke son Allah ya tabbatar da mu akan wannan tabarki Allah ya tabbatar da mu tare da shugabannin mu jagororin mu zuwa ga Allah Allah ta muna tare da su duniya da lafiya albarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ne wannan zawiya da sauran dukkan shekan nan da aka yi wannan zawiya da wannan gari namu da kasa baki daya ubangiji Allah ya kara musu kusanci da maulanmu Allah ya kara musu kusanci da maulanmu shawtani Allah ya kara musu kusanci da maulanmu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ba mu albarkar su mai ban mu akan tafarkin su jahi sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi shugaba khalifa Sheikh Malam Aminu Allah ya kara masa lafiya ubangiji Allah ya kara masa jagora musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya saka masa da mafi alkhairi waɗanda suka shirya wannan zama Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya mai tama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh